الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haduwa a wannan yini wance a wannan dare na talata zai zama daren laraba kenan daren biyar ga watan goma watan shawwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 1447 a wannan masallaci mai albarka a wannan unguwa ta mu ta rigasa a garin kaduna nigeria kamar yadda dan uwa malam abdulaziz ya yi gabatarwa cewa littafi da aka sanar da cewa za a gudanar da daurar shi a wannan masallacin wanda shi ne littafin aqidatu salaf wa ashabul hadith aqidatu salafi wa ashabil hadith wanda littafi ne na ainihin abu uthman as-sabuni rahimahullahu ta'ala a takaice za mu yi magana akan madda ta littafin da kuma tarjamar mai littafin a takaice da kuma magana akan shi ainihin wato littafin muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu da daidai ya tabbatar da mu akan musulunci da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam a bisa fahimtar sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallama da waɗanda suke a bisa turba su har izuwa ranar sakamako طيب muka ce zamu magana kan maddatul kitab maddatul kitab hiya al-aqida dan mun ji unwanin littafin shine aqidatu salaf aqidatu salafi wa ashabil hadith aw aqidatu salafi ashabul hadith maddar shine aqida wanda aqida ita ce yadda mutum zai mu'amalanci nassi na alkur'ani da sunna a dunkule ke ƙudurinka game da abin da ya shafi ubangiji subhanahu wa ta'ala cikin tauhidin shi na rububiyya da uluhiyya da al'asma'u wa sifat za ka yi wannan ƙuduri a bisa aƙida da tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi aka mu'amalanta duk wasu nusus da suka zo daga kitabu wa sunna na ƙudiri ne ko na aiki ko na magana cikin adab ne ko cikin mu'amalat ko suluk komai za ka yi shi a bisa hasken karantarwar sunna hasken wato ainihin tafarki na magabata shine abinda malam ya rubuta littafi a kai magabata suna itlaqin lafazin al'aqida suna nufin abinda muka ambata kamar yadda suke itlaqin lafazi na as-sunna suna nufin abinda muka ambata kamar yadda sal imam ahmad suka rubuta as-sunna usulus sunna dan shi abdullahi ya rubuta as-sunna dalibin shi ko cikin daliban daliban shi al-khallal shi ma ya rubuta as-sunna wani lokaci su kirata da shari'a kamar yadda wato al'ajuri ya rubuta a shari'a wanda yana magana akan alkitabu wa sunna ala nahji salafi as-salih wasu su amfani da wasu alfaz ko su kira shi al'iman kamar yadda ibnu manda ya rubuta al'iman wanda littafi ne da ke magana akan al-tauhid wal aqida wasu su kira shi da wani suna da ke nuna abinda yake wato wannan ma'ana tamu tana nuni gare shi ma'anar da muka ambata kamar yadda ibnu battat al-ukbari ya rubuta al-ibana wanda yana magana akan shi ma as-sunna ba as-sunna ta khilaful farida ba ko dunal farida abinda za a ce sunna ne ba wajibi ba a ana nufin sunna ta shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallam cikin ibadu wannan a takaice kenan mai wannan littafi na aqidatu salaf shine abu usman as-sabuni wanda zamu gani muka bude wato ainihin shafi na takwas kenan muqaddima ta mai gabatarwa shi al-imam al-haju ajuri da sauransu ba sai mun karanta amma muka bude shafi na takwas zamu ga sunan shi cikakke shine Isma'il ibn Abdurrahman ibn Ahmad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn Abid an-Naisaburi as-Sabuni wannan shine cikakken sunan shi yana da alqab mabambanta wanda anan malam bai kawo ba ana mai laqabi da Sheikhul Islam wato yana cikin alladhina ishtaharu bi hadha al-laqab al-azim muna da Sheikhul Islam ibn Taymiyyah wa asabuni shi ma fi asrihi yulaqabu bi Sheikh al-Islam ana mai laqabi da al-Hafiz لأنه كان عارفا بالحديث مولعا فيه مولع به ya kasance masanin hadisi ne yana da kwaɗayi akan ilmul hadith riwayatan wa diraya shi yasa ake kiran shi al-hafiz ana mai take al-mufassir so da ya kasance gwani ne cikin tafsirin alqur'ani mai girma ana kiran shi al-muhaddith saboda arifan bil hadith ana kiran shi al-faqih li'annahu arifun bi shari'a ana kiran shi al-wa'iz saboda kwarewar shi a cikin wa'azi da karantarwa wannan kenan can gurin sunan kakan shi na ƙarshe da aka ambata a nan sukan ce abid wasu su ce amir wadanda a nan ya kawo abid lakin amir shine ya fi shahara haka wato amir shi ya fi shahara wannan bawan Allah an haife shi shekara ta 373 shekara ta 373 aka haife shi ya yi karatuttuka ya yi zamani da manya-manyan sarakuna a wancan lokaci na daular abbasiyya suna cewa ya yi zamani da manyan sarakuna guda uku na farkonsu al-khalifatu ta'i'u lillah أبو بكر عبد الكريم ابن المطيع لله وند يا رسول شكرة ألي أكو لستن لأو sannan ya yi kumci an fidda shi daga shugabanci a wannan shekarar ya yi zamani da alƙadiru billah wato abul abbas ahmad ibn ishaq ibn ja'far wanda shi kuma ya rasu 422 sa'an nan ya yi zamani da alƙa'imu bi amrillah abu ja'afar abdullahi ibn alƙadiri billah wanda ya rasu 467 ya yi karatu gurin malamai mabambanta daga cikinsu akwai abu tahir ibn huzaima ya yi karatu a gurin abu sa'id abdullahi ibn muhammad ibn abdul wahab wanda za mu gani cikin mashayihu ya yi karatu gurin abubakar ibn mihran abu muhammad al-makhladi abu hussein al-khaffaf abu sa'id muhammad ibn hussein ibn musa samsar abubakar muhammad ibn abdullahi juzaqi da wasunsu yana da ɗalibai mabambanta cikinsu akwai abu hassan ali ibn muhammad ibn shuja'in raba'i akwai ali ibn al-khadr as-sulami akwai abdul aziz al-kattani akwai abul abbas ibn qais abubakar ahmad ibn al-husayn al-baihaqi abul hasan ali ibn abdullah an-naisaburi al-wa'id da wasun su da dama ana cewa mahaifin shi an kashe shi yana karami shi saboda ta'assubanci na yan mazhaba gashi na a gaba yace sana'ul ulama'i alai yabo da malamai suka yi akan abu uthman as-sabuni قال أبو بكر البيهقي قال وينش حدثنا الإمام حدثنا إمام المسلمين حقا وشيخ الإسلام صدقا أبو عثمان الصابوني ثم ذكر حكاية وقال أبو عبد الله المالكي أبو عثمان ممن شهدت له أعيان الرجال بالكمال في الحفظ والتفسير kunji yanda ɗalibin shi albaihaqi ya wasa shi da cewa imamul muslimina ne da gaske shaykhul islam ne sidqa hakan nan abu abdullahi maliki ya ce mimman shahidat lahu a'yanur rijali bil kamal manyan mutane cikin manyan malamai kenan sun shaida da cewa wannan bawan Allah yana da kamala a cikin hadda ta ilimin hadithi da tafsiri da ilimin alkur'ani wa qala abdul ghaffar ibn isma'il al-farisi الأستاذ الإمام شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني الخطيب المفسر المحدث الواعظ أوحد وقته في طريقته bayan ya yaba shi sai ya ce a zamanin shi shi kadai ne da yake saman yake kan tafarkin shi shi kadai ne yake kan yake kan ainihin wato tafarkin shi shi yana da shi ko akan tafarkin shi shi kadai ne yake cewa wa'adal musulmi na fi majalisi tadhkiri saba'i na sana tsawon shekara saba'in yana wa musulmai wa'azi a majalis na tunatarwa wa khataba wa salla fil jami'i nahwa min 20 sana yayi shekara kusan 20 yana huduba yana limanci a masallacin juma'a wa kana akthara ahli al-'asr min al-mashayikh sama'an wa hifdha zamanin shi duk ba wanda ya kai shi yawan ɗaliban da ke saurare kuma suke wato ainihin fahimta daga gare shi ya fi su yawan wato karatu gurin malamai da hadda wa nashirar limasmu'ati da kuma yada abubuwan da ya karanta wa tasnifan wa jam'an wa tahridan ala sama da rubutu na littattafai tattara ilmin muka faɗaitarwa akan sauraron karatu wa iqamatul majalis wa iqamatu المجالس الحديث وإقامة لمجالس الحديث da tsaida kafa daura da halka da majalis na karantar da hadisi wa ruziqal izza wal jaha fi din an azurta shi da izza da matsayi cikin addini wa duniya haka na a duniya wa kana jamalan lil baladi zinan lil mahafil tunne wanda kwalliya ne a cikin gari wal majalis maqbulan inda al muwafiq wal mukhalif da wanda ya dace da shi da wanda ya saba mushi duk an rungume shi hannu bibbiyu mujma'an ala annahu adimun nadir an haɗu akan cewa ba shi da tsara a cikin fanni na abin da ya shafi ilimi wa saifu sunnati wa damighu ahli bid'a takobi ne shi na sunna mai karya kashin bayan bid'a ne mai kwankwatsa kwanyarta ne wa kana abuhu abu nasr min kibaril wa'idin bi naysabur baban shi abu nasr ya kasance cikin manya-manyan masu wa'azi a ƙasar naysabur garin sa al-imam muslim kenan fa futika bihi li ajli ta'assub wal madhhab daka aka mai kisan gilla saboda ta'assubanci abin da ya shafi mazhaba kun san an yi wani lokaci wanda shedan ya shiga cikin yan mazhaba ta fiqh daga tsakanin ba malike da ba hambale kamar annabu da kafiri tsakanin ba hanafe da ba shafi'i kamar musulmi da kafiri karanta muqaddima ta sifatu salana al-imam al-albani ya kawo kaɗan daga cikin ire-iren wannan matsalar da shaidan ya kusa tsakanin malaman musulunci ko in ce mabiya daga cikin mazahib wanda hatta kai wani yana ganin ba zai iya aura ma wanda ba dan mazhabar shi yashi ba har wasu wai suka sassauta suka ce ba shafi'i ba zai auri wato ainihin ba hanafiya ba dan mazhabar abu hanifa amma wanda yake dan mazhabar hanafiya zai iya auren yar mazhaba ta shafi'iyya wai kamar yanda musulmi zai iya auren mace kirista amma namiji kirista ba zai iya auren mace musulma ba wal'iyadu billah an shiga irin wannan yanayi hatta kai an yi kashe-kashe wasu an kona musu maktaba saboda ta'assubanci na mazhaba kamar yadda aka yi ma ibn hazmi ne zahiri wasu muta'assibul malikiyya su suka kona mai mazhabar shi ta maktabar shi ta littattafan shi ya ce musu kuma kunya a banza don abin da yake haddace da shi ya ce ya haddace maktabar da abin da yake sama da ita wanda aka nutsar da littattafansu cikin ruwa kalasu allaith ibn sa'ad sau da rikici na mazhaba ire-iren misalai irin wannan suna da yawa to da baban shi saboda ta'assubancin mazhaba wasu suka yi mai kisan gilla wal iyadu billah wa qutila wa hadha al imam sabiyun ba'd haula sab'i sinin bai wuce yana shekara bakwai akai ma baban shi wannan ta'annuta amma duk da haka wa uqida bi majlisil wa'zi maqama abi haka aka zaunar da shi a majalisun wa'azi inda baban shi ke zama to ya za a ba wanda ya cancanta sai shi shi yasa ake so kai ta karatu kawai za a zo lokacin da wala'alla yawman in hadarta li majlisin kuntar ra'isa wa fakhra dhaka majlisi haka imamu shafi'i yace za a zo lokacin da an an zo dole sai an ce mai akarama kallahu yace dan sai kai ke da abun fada amma kafin akai wannan matakin sai kai hakuri لكل إلى شأو العلا حركات لكن عزيز في الرجال ثبات bayan da za a yi kawai ka zama malami kana kwance kana bacci kana hutawa tamannaita an tumsiya faqihan munadhiran bighairi ana'in wal jununu fununu sai an shawiya wa hadara a'immatul waqti majalisahu manyan malaman zamanin suka yi ta zuwa karatu akhadha al-imamu abu tayyib as-su'luki fi tarbiyatihi wa tahiyatihi wa tahiyati asbabi wannan bawan Allah shi ya kula da shi ya ci gaba da bashi tarbiya wa kana yahdhiru majalisahu wa yuthni alayhi duk da haka shi wanda yake uban dakin nashi yana zuwa gurin karatun dan dan rukon shi yana yaba shi wani zai tsaya a gaban mu aka haife shi lala ba a makaratu haka wa kadhalika sa'irul a'immati kal ustadi abi ishaq al isfirahini babban malamin nan na mazhabin shafi'iyya malamin usulul fiqh yana zuwa karatu gurin abu usman as-sabu wal ustadu al imam abi bakr ibn fawra ibn fawra din nan sananne sa'irul a'imma wa yata'ajjabuna min kamali dhaka'ihi wa 'aqlihi wa husni iradihi al kalama suna mamaki na irin wato ainihin kamala ta zaka ƙwazo irin na wannan bawan Allah da kaifin tunanin shi da hankalin shi da inda yake wato kawo dalilai cikin kyakkyawan usululi kasan akwai wanda yana da ilimi amma bai iya karantarwa ilimin shi qasir fa'idatu ilmihi qasiratun alayhi huwa al-wahid alladhi yani yantafi'u bi ilmi أنه ليس قادرا على إبلاغ علمه إبلاغا كاملا حسنا yana da ilimin ba zai iya karantarwa amma akwai wanda ko da ilimin shi bai kai wancan ba Allah ya bashi salo ya bashi usulubin karantarwa daga karantarwa a gane baiwa ce daga Allah subhanahu wataala to daga malaman nan sun fishi a lokacin ido a cikin ilimi sun haddace kaza sun haddace kaza amma sai su ga yaro karami yana karatu ash-sha'b yafta'il mutane suna wato ainihin tasirantuwa ya ta'atharuna bi ilmihi akthar mimma yata'atharuna bi ilmihim hum wa hifdhihi lil ahadith hatta kabira suna mamakin haddar hadisan da yake har ya girma in babu hadda fa karatunka baya armashi baka da hadda karatunka ba zai taba yin armashi ba yanzu Allah ya kyauta sai ka zama makawo shikenan ka koma jahili to to amma kana da hadda sai ai continue kawai daga inda aka dasa aka tsaya sai a dasa kawai to wannan idan ba mamaki yana da date din da zai kare kai kokari kai amfani da shi wurin dubawa da haddace abubuwan da za su amfane ka ba ganin sha'anin rayuwa mun haddace shi yanzu mutum ya iya kasuwanci don ya makance ba zai fasa ba za a ci gaba normal amma karatu ne ba a ba shi mahimmancin da aka ba kudin ba ne shi yasa wa balaga mablagar rijal ya kai matakin maza walam ya zal yartafi'u sha'anuhu hatta sara ila ma sara ilai wa huwa fi jami'i awqatihi mushtaghilun bi kathratil ibadat duk wannan ilimin kuma a dukkan lokutan shi ya shagaltu da yawan ibada ووظائف الطاعات ayyuka na biyayya balagha fil afafi was sadad ya kai matuƙa gurin kamun kai da mutunci da gun daidai wa siyanatin nafsi da kiyaye mutuncin kanshi ma'rufun bil bi husni sala an san shi da sallah ya iya sallah mai kyau wa tulul qunut yana doguwar tsayuwa cikin sallah al qunut ana ambatan al qiyam da cewa al qunut yazo a hadisi afdalus sala tulul qiyam tulu al qiyam yazo a wata riwaya afdalus salati al qunut da kawai suka fassara al qunut da tulul qiyam yana da fassarori sun fi goma a cikin lugal arabiya ciki akwai ta'a akwai biyayya akwai kankantar da kai akwai kaza istish'arul haiba mutum ne wanda ana jin girm ana ganin girman shi hatta kana yudrabu bihi almathal har ana buga misali da shi ko da kai ne wani to da an san mutum ne wanda yake muhib ana ganin kwarjinin shi wa kana muhtarama muhtariman lil hadith yana girmama hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam na'am sana'ul ulama'i ala kitabi to dama mun ce zamu magana akan tarjumar shi da tarjumar littafin shi shi Abu Usman as-Sabuni kenan wanda bayan mun ji haihuwar shi da yanayin gwagwarmaya shi littafin da ke gaban mu wanda shine ya tara mu malamai sun yaba shi قال الإمام الذهبي رحمه الله في السير أبو عبد الله الذهبي رحمه الله cikin siyarwa alamin nubala juz'i na 18 safa ta 43 yake fada kan asabu walaqad kana min a'immatil athari lahu musannafun fi sunnati wa i'tiqad salaf daga wannan min wato ainihin asbabi tawfiqil kitabi ila muallifi abinda zai tabbatar maka cewa sabuni shi ya rubuta littafin nan malamai tun jiya da yau suna jingina littafin zuwa gare shi gashi az-zahabi yace wa in wannan babban malami a cikin ilimin sunna da athar yana da littafi da ya rubuta akan sunna da itikadi na magabata kuduri da aqidan magabata wanda ita ce aqidar yan aljanna domin da annabi sallallahu ya faɗi mutum kashi 73 da al'ummar shi za su zama sai ce kulluha fin nari illa wahida dukkan su suna wuta sai guda daya aka tambaye shi su waye wanda ba za su shiga wuta ba sai ya ce ma kana ala mithli ma ana alaihi yawma ana wa ashabi wanda yake kan abin da nake kai ni da sahabbaina su ne salaf da su annabi su ne salafawa annabi ya ce wa na fatima kuntu salafan laki zan zama magabacin shi ne ai ma'anar salaf ne kaka ɗauka wasu tsirarin yara ne yan bana bakwai a su suna bin tafarkin wa'incan ne wato ainihin ɗan tsako ne ya yi cara a lokacin da ya ji zakara ya yi cara kwaikwayo ne kawai an fahimci wannan ya ce ma ra'ahu musannifun illa wa atarafa lahu babu wani marubuci da zai ga wannan littafin ba wani malamin da yake rubutu da zai ga littafin nan ya ce face sai ya jinjina mawa asabu wa naqala adh-dhahabi bi sanadihi ila al-juwayni adh-dhahabi ya naqalto da isnadin shi zuwa ga al-juwayni imam al-haramain annahu qala kuntu bi makkah ataraddadu fil madahib yace ina makka nake ta kai kawo yau ina ba malike gobe ba shafi'i na rasa wata mazhaba zan fara'aitun nabiya sallallahu alaihi wasallam yace sai ne mafarki da annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala li alayka bi i'tiqad ibn as-sabun jaman ka bi aqida ta as-sabun dace ce aqida ta al-imam ahmad aqida ta al-imam malik aqida ta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam aqida ta mazanjiya kaga wannan isti'nasi ake da abin da aka gani a mafarki mafarki ba kai tsaye yake zama hujja ba sai an auna shi in ya dace da qala Allahu qala rasulu sai ya zamanto wani budi ne daga Allah subhanahu wataala ba kamar wanda zai koyo dariƙa shi a mafarki ba wani ma ya ce kiri da muzu ne aka bashi wani salati kuma aka ce yafi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hankali ba zai dauka ba menene aqida ta as-sabuni kana salafiyan sunniya e ba salafi ne kuma ahli sunna ba dan gargajiya ne ba ya shahadu li dhalika kitabuhu hada wannan littafin shi zai bada shaida akan cewa lallai basalafe ne fa innahu kitabun azim dhakara fihi aqidatahu as-sahiha al-mabniyata 'ala al-kitabi was-sunnah wa 'ala fahmi as-salaf as-salih mafhum wa yashhadu li dhalika aidan thana'uhu 'ala a'immati as-sunnati wa muhabbatihim kal-imam Ahmad wa Ibn al-Mubarak wa Sufyanayn wal-Hammadayn wa ghayrihim daga cikin abin da zai tabbatar maka da cewa wani ahalus sunna ne kaji yana yaba ahalus sunna maga mutum gurin karatun shi yana jin nauyin ya ambaci wani malami ma daga cikin ahalus sunna ba zai sai ce wani malami ya ce kaza ya ma rufe sunan shi in ka bibiya sai kaga shekul islam ibnu taymiya yake ne to shaykhul islam ibnu taymiya irin waɗannan tuhiyal majalis bi dhikri asma'i ana raya majalis da ambatan sunansu amma sai ya rufe ya yi ibhamin shi kamar yadda wani malami ya ce in ka bibiya sai ka ga al-imamu ahmad a tonan ba ahlus sunna ba ai magana za ta ƙara armashi a gurin ɗalibi in ya ji cewa daga bakin manya ta fito wala ya arifin rijala illar rijalu maza su suka san maza ai ka yana yaba ma ahli sunna daga ciki kalar su al'imamu ahmad wanda duk wanda ya biyo bayan al'imamu ahmad in dai sunna zai yi sai ya bi tafarkin shi saboda allah ya sanya al'imamu ahmad shine jarabawa a zamanin shi tsakanin ahli sunna da yan bid'a saboda shi ya yi juriya ya daure ya cinye haɗiye duk wata cutarwa da azabar da aka yi mishi akan ya rike sunna akan ya ƙi yadda ya bi tafarkin yan bid'a jahamawa masu cewa alƙur'ani halitta ne ba maganar Allah ya jura ɗaure ya jura duka ya jura wulakanci da duk da shekarun shi da tsufar shi amma da ya daure sai gashi Allah ya kawo mai mafita sai gashi ya zamanto jagora wanda ana gane ahlus sunna in ya zama yana bin tafarkin shi dama in mutum ya yi haƙuri dole zai ci nasara dama Allah subhanahu wa ta'ala alƙawari ya yi idan mutum ya yi haƙuri zai ci nasara inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa alam anna an-nasra ma'al faraj wa anna an-nasra wa anna wa alam anna an-nasra ma'a as-sabr wa anna al-faraj ma'a al-karb wa anna ma'al usri yusra to yana yaba masu al'imam ahmad da ibn al-mubarak da labin al-mubarak wanda ake ce mai abidu la ibn al-mubarak al-imam al-mujahid zahid al-jawad ga dukiya ga ƙarfi jarumi ne a gurin yaƙi ga ilimi kuma ga gudun duniya yana littafin az-zuhud wanda shi yake cewa a gaya mawa abidul haramai shine fudail ibn iyad wanda shi kullum yana masallaci karantarwa neman ilimi ibada ya ce ya abidal haramaini lau abu sartana la'arafta annaka bil ibadati tal'abu man kana yakhdubu khadduhu bi dumu'ihi fa nuhuruna bi dima'una tatakhaddamu da isnadin da yazo da shi da'ifi ne cikin sirru alamin nubala cewa ba wai kuka kawai na tsoron Allah shi kadai ne takawa ba yace ga inda maza suke daukan takobi in kai zaka cika kuncinka da hawaye mu wuyan muke jikewa da jininmu don daga kalmar Allah to shi ma mutum ne wanda yake kusa ne a cikin tafiya ta sunna as-sufyanain as-sufyanan duk dalibin hadisi ya san su sufyan ibn uyayna wa man sufyan ath-thawri ahsantu sufyan ibn uyayna asalin shi mutumin kufa ne amma mazaunin makka ne daga akan ce al-kufi thumma al-makki kuma sufyan الثوري سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري wanda shine akbaru sinnan a cikin shekaru yafi ibn uyayna yafi ibn uyayna shekaru don shi ya rasu 161 shekarar da su shu'ba suka rasu shu'ba ibn ibn al-hajjaj amirul mu'minin fi al-hadith sufyan al-thawri wanda shi ma mutumin iraq ne kasar kufa sufyan ibn uyayna dukkan su aqida suke yana yaba su wal hammadaini akwai hamad guda biyu ɗaya bukhari ya fitar da hadisin shi fil usul ɗaya kuma bukhari bai fitar ba sai ta'aliqan wa yani taqida ta'aliqan wa fi fil mu'allaqat kenan wa makruna shine hamad ibn salama hamad ibn salama ibn dinar wanda shi min rijal al imam muslim wahda amma hamad ibn zaid ibn dirham shi kuma min rijal al shaykhain bukhari da muslim duk sun fitar daga gare shi amma dukkansu na kwarai ne a sunna ne salafawa ne to zaka ga cewa yana yaba su wa ghairihim da wasansu wa qad qala qutayba ibn sa'id qutayba ibn sa'id ibn jamil wanda shine shaykhul a'imma duka ashabul kutub sita sun yi karatu gurin shi qutayba yake cewa fi ma rawahu huwa anhu fi kitabihi cikin abin da ya ruwaito shi da kanshi asabuni a littafin sahada وكذلك الخطيب في شرف أصحاب الحديث الخطيب البغدادي wato uban malaman hadisi kenan shine wanda ake cewa duk wani ɗalibin hadisi da ya biyo baya iyalun ala kutubi dole sai yayi hidima ya koyi ilimin hadisi daga littattafai na Khatib al-Baghdadi al-Baghdadi ya fitar da wannan magana ta Qutayba a cikin littafin shi Sharafu ashabil hadith a lamba ta 143 idza ra'aita ar-rajula yuhibbu sufyan ath-thawri wa malik ibn anas wal awza'i wa shu'bata وابن المبارك وأبا الأحوص وشريكا ووكيعا ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي فاعلم أنه صاحب سنة زام زومجي أتكين وتفقر دقسكين فقرات نوانا للتافي وكاكا كينا نيازم أهل السنة saboda abin da ya faɗa a cikin littafin shi da kuma yadda yake yaba wa'annan bayan Allah yake nuna soyayya shi a gare su wa zakara aidan fi kitabihi hadha annahu muttabi'un li atharihim mustadhi'un bi anwarihim nasihun li ikhwani wa ashabi alla yazighu an manarihim wa la yattabi'u ghayra aqwalihim ila akhir kalamihi rahimahullah ya faɗa a littafin cewa yana bin tafarkin waɗannan magabata yana neman hasken tafiyar addinin shi daga haske na waɗannan bayan Allah yana mawa 'yan uwan shi da ɗaliban shi wasiya cewa kar su kauce matafarkin su kar su bi maganar da ba ta su ba ba ta wa'incan mutanen ba daga cikin littattafan shi musannafatu minha hadha alkitabu alladhi bayna yadayka aqidatu salafi wa ashabil hadith akan ce aqidatu salafi wa ashabil hadith ko a ce aqidatu salafi ashabil hadith lianna ashabal hadith hum as-salaf was-salaf hum ashabul hadith wannan rabawar da aka yi a ce wannan faƙihi wannan muhaddith har ma ya zama an samu wata ma'araka tsakanin fuqaha da muhaddithun wannan abu ne mustahdith sabon abu ne su waye fuqaha da ka sani a da zaka ga cewa su ne kuma a hadisin zaka yi ta wucewa ta kan sunayensu ba zai yiwu ba a fidda su malik cikin fuqaha ko fuqaha dole za a sa malik dole za a sa imamu ahmad dole za a sa imamu shafi'i dole a sa sufiyanani hammadani dole za a sa shu'ba dole za a sa ibn shihabin zuhuri dole za a sa alhassan albasiri to a hadisun masu ne za ka yi ta gani cikin bukhari cikin muslim masanid sunan ma'ajin ajiza duka za ka ga waɗannan su ne dai ake ta maimaita maka su ne kuma an zo faradun farilla ne ɗin za ga ta kansu ake bi kamar yadda abdul muhsin al-abbad Allah ya kara mushi lafiya yake fada cikin sharhin shi na abu dawud cewa la yastaghni al-muhaddith an al-fiqh wala yastaghni al-faqih an al-hadith malamin hadisi baya yuwa yace ba ruwan shi da fiqh malamin fiqh ba zai yuwa yace ba ruwan shi da hadisi ba dole fukafukai ne guda biyu da su zaka miƙe in ka ce hadisi zaka rike ba ruwanka da fiqh sai ka yi kwaba ka yi kwamata la cikin addini alhalin ka haddace dalilin baka sani ba dan baka san ma'anar shi in ka ce fiqhu zaka rike ba ruwanka da hadisi sai kai ta hujja da hadisi alhalin na ƙarya ne ba sa mutane su ta aiki da shi alhalin hadisin ba na ƙarya ba na gaskiya ba ba bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin littattafan shi akwai al-arba'un haditha yana da littafin arba'un وقد نسبه إليه النووي في كتاب في مقدمة كتابه الأربعين annawawiya a cikin littafin al'arba'un annawawiya wanda yake da mukaddima ya ambaci waɗanda suka riga shi cikin rubuta littafin arba'un ko ya kawo wani hadisi cewa man hafiza ala ummati arba'ina hadithan min amri diniha hasharahu Allah ta'ala aw ba'athahu Allah ta'ala fi zumratil fuqaha wanda ya haddatar da al'umma ta hadisi 40 annabi yace Allah zai tayar da shi cikin taron masana malamai masana fiqo duk da cewa shi da kanshi nawawi ya ambaci hadisin bai inganta ba ya ce wattafaqa al-ulama'u wattafaqa al-huffaz ala annahu hadithun da'ifun wa in kathura turuqu wa kathurat turuqu sai ce malamai da yawa sun yi rubutu a cikin al-arba'un hadith ya fara da ibn al-mubarak awwalu man alimtuhu sannafa fihi abdullah ibn al-mubarak ثم محمد بن الحسن الطوسي العالم الرباني يتلسافوا سو الدار قطني سو كذا har yazo kan wa Abu Uthman as-Sabuni to Abu Ismail al-Malini yatansafo su har yazo kan al-Hakim wanda su rubuta 40 to shi ma as-Sabuni ya rubuta akwai littafin al-Mi'atain gashi nan shine na uku mi'atu hadithin mukhtar wa mi'atu hikaya ya zabo su hadisai guda 100 ya kawo wasu hikayat guda 100 wanda wasu malamai da dama sun ambace shi cikin littattafansu hakan nan kitabul intisar shine na hudu wanda ashara ilaihi almuallif rahimahullah fi kitabihi hada zamu zo mu ji inda ya ishara zuwa ga littafi na biyar kitabud da'awat ashara ilayhi al-bayhaqi fi al-asma'i was sifat mun ji cewa bayhaqi ai dalibin shi bayhaqi cikin al-asma'u was sifat din shi yayi ishara zuwa ga littafin ad-da'awat na malamin shi as-sabuni wannan kadan daga cikin littattafan shi har cikin tafsiri di yayi rubutu lakin al-isharatu takfi al-aqil wafatuhu yaushe wannan bawan Allah ya rasu tuwfiya abu uthman as-sabuni rahimahullahu bi naysabur li arba'i layalin madat min al-muharram ya rasu shekara wato ainihin bayan hudu kwana hudu ya wuce na watan al-muharram sanata 49 wa 400 shekara ta 449 wa salla alaihi ibnuhu abubakar dan shi abubakar wanda shi ma malami ne shi ya mai sallah kaga kenan zurriyatun ba'daha min ba'd masadiru tarjamati inda zaka tadda tarjama da aka yi mishi tunda wannan a gurguje ne mana za ka je ka duba ka shiga labirari ko ka shiga shamilaka ka binciko akwai tarihi ibn asakir littafin da ibn asakir ya rubuta na ainihin wato tarihi ɗin shi kusan yana da tarihi na dimashq wanda shine yake nufi ana da tarihi dimashq littafi ne cikin manya-manyan ummahatul kutub at-tarihiyya littafi yana kai kusan mujalladi 50 da wani abu a ciki ya yi tarihin shi a mujalladi na tara a juzi'insa na uku hakan na littafin siyarwa alamin nubala wanda ya yi sananne na alhafiz abu abdullahi zahabi mujalladinsa na sha bakwai shafi na arba'in hakan nan tabakatu shafi'iyyatul kubra na asubuki juz'i na hudu safa ta 271 hakan nan al'ibaru fi khabari man ghabar shi ma na zahabi al'ibar fi khabari man ghabar juz'i na uku safa ta 294 bayan rasuwar shi malamai sun yi jimami kwarai da duniya ta musulunci domin rashin malami na sunna babbar asara ce babban gibi ne wanda ba a toshe shi kamar yadda salaf suke cewa mautul alimi thulmatul la tusaddu mutuwar malami wani gibi ne wanda ba a toshe shi ba a toshe shi domin galibi duk malamin da zai rasu sai kaga cikin ɗaliban shi sai dai a kwatanta zai wuya a samu wanda za su iya irin namijin ƙoƙarin da yake yi addawudi malam bai kawo ba a nan addawudi ya yi ratha'i ya yi ritha zuwa ga abu usman sabu ya ce bakati sama'u wal ardu yau mawafatihi وبكى عليه الوحي والتنزيل والشمس والقمر المنير تناوحا حزنا عليه وللنجوم عويل والأرض خاشعة تبكي شجو شجوها يكتوى ويلي ولي أين هو أين إسماعيل أين الإمام الفرد في آدابه ما إله في العالمين عديل can dai ya ci gaba da ainihin wato nuna takaici da kuma rashi da aka yi da cewa hatta san mai da kasai da taurari sun yi bakin cikin mutuwarsa malamai suna da maganganu akan irin wannan magana da shu'ara suke yi a gurin ritha gurin waƙe na nuna ta'aziyya ga mutuwar wani bujimin malami ko wani shahararri suna cewa ai sama takan yi kuka ta shiga damuwa idan wani mutumin kirki ya rasu sun ake isti'inasi da faɗin Allah ta'ala fama bakata alaihim as-sama'u wal ardu wama kanu munzarin lokacin da Allah ya halakar da su fir'auna aka ce sama da ƙasa ba su takaicin mutuwarsu kenan na kirki ne sama da ƙasa suna takaicin mutuwarsu Allahu ta'ala a'la sanadul kitabi ila muallifi muna tafiya a dan tsanaki amma muka samu hanya insha Allah zamu zura ko isnadin littafin zuwa ga malamu mun kasan mu ahlus sunna ba ma mu sai da zakara muka ce kaza to ka tsaye mu za mu nuna ma inda yake shi kanshi littafin da isnadi ne ya zo gare mu ba haka kawai ba ne wani littafin sai gaba a sama wanda ya yi shi ba ko ƙawa'idin salati har yau gashi nan malam ya ce أخبرنا قاضي القضاة بدمشق نظام الدين عمر بن إبراهيم بن محمد muflih salihi alhambali ijazatan mushafaha ijazan ma kala biyu ne, wannan mushafaha ce ba munawala ce ba أخبرنا الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد المحب المقدسي إجازة إن لم يكن سماعا إذا كان سماعا كان أقوى أخبرنا الشيخان جمال الدين عبد الرحمن بن أحمد بن عمر بن شكر وأبو عبد الله هذا مقرون وأبو عبد الله محمد بن المحب عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسيين كلاهما قال أو قال الأول أخبرنا إسماعيل بن أحمد بن الحسين بن محمد العراقي سماعا قال أخبرنا أبو الفتح عبد الله بن أحمد الخرقي إجازة وقال الثاني مصندق متنبي ويجي جمال الدين عبد الرحمن بن أحمد بن عمر بن شكر دا أبو عبد الله محمد بن المحب عبد الله بن أحمد بن المحب المقدسي فابن الشكر شيني كورو إسنادي نفره sai abu abdullahi ibn al-muhib ya koro isnadi na biyu shine waqala ath-thani muna tare yace akhbarana ahmad ibn abd ad-daim rahimahullah qala wa akhbarana al-muhaddith tajuddin muhammad ibn al-hafiz imaduddin isma'il ibn muhammad ibn bardas al-ba'li fi kitabih qala akhbarana abu abdullahi muhammad ibn isma'il ibn al-khabbaz shafahan wa to kai tsaye kenan qala akhbarana ahmad ibn abd ad-daim ijazatan illam yakun sama'an shi ma haka yace قال أخبرنا الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي بعمدة الأحكام كنا قال أخبرنا الخرقي سماعا قال أخبرنا أبو بكر عبد الرحمن بن إسماعيل الصابوني عن زوجدا يتي حدثنا والدي شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن فذكر لقى ما لم يشي بهي فنشك ينام أبو عثمان الصابوني wato ɗan shi shi ya ruwaito littafin daga gare shi a yanzu mun gane isnadin kana so ka fahimce shi daga ƙasa ne za ka yi sama daga ƙasa riwayar ɗan gidan asabuni abubakar shine ya ji daga baban shi abu uthman baban shi abu uthman ya ji wato ainihin daga malamin shi abdulghani al-maqrisi daga haka har zuwa sama wato isnadi na farko kenan قال وأخبرنا قاضي القضاة عز الدين عبد الرحيم بن محمد بن الفرات الحنفي إجازة مشافهة قال أخبرنا محمود بن خليفة بن محمد بن خلف المبجي إجازة قال أخبرنا الجمال عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن شكر بنصه قال ابن شكر رواية شئتة في شهران ولا للتاف تو كيس إيه za mu shiga cikin karatun littafin duk da ya ambaci sababin da ya sa aka rubuta littafin wa huwa al'amurul muhim sababu ta'arifin risala me yasa ya rubuta wannan risala galibi littattafai za ga akwai dalili ko shi yasa ga cikin muqaddima wani ya ce sa'ala ni ba'du ikhwani ko wani ya ce wani dan shi ya rubuta mu inda mai risala yayi yanda su al-albiri yayi yanda su mai zuhudi yayi da sauransu يتي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فإني لما وردت آمدة طبرستان سنن قليل yace lokacin da nazo Amidu Tabaristan wanda yana cikin mawara annaha wajejen wato Sijistan da sauransu yankin Basra ne in ka tsallake wa biladi Jilan da garin Jilan wanda yake bangaren iraq bangaren wato ainihin baghdad garin su abdulkadir jilani mutawajjihan ila baitillahi alharam ya kama hanya zai tafi aikin hajji ko umra wa ziyarata qabri nabiyhi sallallahu alaihi wa sallam muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala ashabihi alkiram sa'alani ikhwani fi ad-din an ajma'a lahum fusulan fi usul ad-din wato ‘yan uwa addini suka tambaye ni in rubuta musu ko tattaro musu wasu fusul wanda suke cikin usuluddin wanda aqida ke allati istamsaka biha alladhina madaw min a'immati ad-din wa ulama'il muslimin wa salafis wa salafus salih wato aqidar da wanda suka gabata cikin malaman musulunci suka yi riko da ita wa hadaw wa da'aw an-nasa ilaiha fi kulli hin suka shiryatu akanta suka yi kiran mutane akan wannan aqida a kowane lokaci wa nahawa amma yudadduha wa yunafiha jumlatal mu'minina almusaddiqin almuttaqin suka yi hani game da abin da ke kore wannan aqida ko yake kishiyantarta wa walu fi fi ittiba'iha wa adu fiha wa walau wa adau fiha suka jibunci bayin Allah na kware akan wannan aqidar ma'ana wanda ke kan aqidar suka so shi suka goyi bayan shi suka yi kiyayya da wanda ya saba ma wannan aqida akanta wa badda'u wa kaffaru man i'taqada ghayraha suka bid'antar da wanda ya cancanci bid'antarwa suka kafirtar da wanda ya cancanci kafirtarwa daga cikin wanda suka saba ma wa aqida ta ahlus sunna har zai ce yawa to kun fara kafirta mutane shi kafirci sifa ce musulunci ma sifa ne wanda kaga dama sai ka rataya ai musulunci yana da nawaqid akwai abubuwan da ke warware shi mutumin da ya zo da wasu mu'taqadat waɗanda suke sun saba ma asasuddin sun saba ma usuluddin aka mai nasiha ya ki dawowa babu shakka zai zama kafiri in hujja ta tsayo akan shi sai dai matsalar ba ni ko kai ke kafirtawa ba sai ahlul halli wal aqal sana a dunkula zai a ce wanda yayi kaza ya zama kafiri ba lalle sai ka ayyana wani ya zama kafiri ba aikin ka bane amma wanda ya aikata kaza ya yi kafiri ya zama kafiri ba lalle mutum in yayi kafirci a kafirta shi ba wala Allah jahili ne bai sani ba wala Allah shubha gare shi an rikita shi an ya dubge ya an kifar da shi to amma akwai waɗanda domin shi kanshi al'uzru bil jahl yana da haddi akwai abin da yake ma'alumun min addini bi darura dole ne kowa ya imani da shi amma misali wanda bid'a shi ta kai matakin ya ce wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna wa mallahu illa rahibun fi kanisati ibn arabi kenan yace da kare da alade duk abun bauta ne da fasto da ke cikin coci ko fada na coci shi ma abun bauta ne wannan sai ka ce ai dan uwa musulmi ne ba zai taba yiwa ba ba ta inda muka haɗu da shi irin su hallaj irin su alfarabi irin su ibnu saba'in an duka aqida su kufriya ce kamar yanda hakam hafiz hakam ya faɗa a cikin jawharar shi cewa wa ma aristo wala tusi a immatana wala ibnu saba'in dhaka al-kadhib al-fanid al-fanid wala ibnu sina wa farabihi qudwatuna wala alladhi li fususi sharri yastanid مؤسس الزيغ والإلحاد حيث يرى كل الخلائق بالباري قد اتحدوا معبوده كل شيء في الوجود بدا الكلب والخنزير والأسد دكان سيأتي أبن بوتانيس wani ma ya ce wai da annabi musa yake ce ma fir'auna me yasa za ka yi kafurci da kaza ya ce bai kyauta ba fir'auna abin da ya daidai ne annabi musa abin da ya daidai ne haka cikin fususul hikam fususul shar na ibnu arabi haka ya ambata wanda zai ce subhani ma a'zama sha'ani ma fil jubbati illa Allah ya shiga alkabba ya juya sai ya ce Allah ne cikin alkabba wasu aqida ta wahdatul wujud alhulul wal ittihad wannan bid'a ce mukaffira itlaqan itlaqan imam az-zahabi da yayi tarjama ta wani daga cikin kasurguman ina ga abul ala ibn al-mu'arri wanda al-qahtani yace ya mai ya mai martani ya rubuta littafi biyu akan raddi gare shi walaqad nazamtu qasidatayn li hajwihi abiyatu kulli qasidatin mi'atan dati ta'is al-ami abul ala fa innahu qad kana majmu'an lahu al-amayan da zahabi ya kawo tarjama shi sai yace in dai maganganun nan da aka faɗa daga gare shi gaskiya ne yace to babu wani kafirci a doran ƙasa sama da wannan zaka akwai bid'a wadda haddinta iya a cewa na dan bid'a bai zama kafiri ba akwai bid'a wadda kuma za ta zarce da mutum har ya kai haddi na kafirci so da yazo da abin da yake kafirci a zamanin annabi ma sallallahu alaihi wasallam wasu sun yi wani aikin Allah ta'ala ya ce la ta'tadhiru qad kafartum ba'da ada imanikum Allah ka tsare mana imanin zaka sababin da yasa ya rubuta littafin a gurguje lokaci ya kawo ku to gashi nan yake cewa a lokacin da wa'annan bayin Allah suka tambaye shi akan ya rubuta musu littafi kan aqidar magabatan farko wanda akan shi badda'u wa kaffaru man i'taqada ghayraha aha wa ahrazu li anfusihim wa liman da'awhum ilaiha barakataha suka killace ko suka tanadawa shine ake cewa hirzi ko malaman fiqh sun suka tanada mawa mabiyansu da wanda suka yi kira akan wannan tafarki abubuwan da suke na albarka cikin wannan mazhaba wa yumnaha al-yumn wal baraka nafsu shay wa khairaha da alherin da ke ciki wa afdau ila ma qaddamuhu min thawabi i'tiqadihim laha kuma suka isa zuwa ga abin da suka gabatar na ladar abin da suka gabatar suka yi gwagwarmaya domin wannan tafarki wastimsakuhum biha wa irshadul ibadi ilaiha wa hamalahum wa hamluhum wa hathuhum iyyahum alaiha da daura mutane da kwadaitar da su akan shi yace fastakhartullaha ta'ala sai na nemi zabin Allah musa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu yin istikhara cikin dukkan wani al'amari abin da ya zama farilla ne dole ba za ka istikhara ba kafin ka yi shi ka ce wurin istikhara in yi isha'in nan ko kan nayi wannan ba zai yi amma wani abu da yake kana da zaɓin ka yi ko kar ka yi to kana iya istikhara ka nemi zaɓin Allah ya ce sai na nemi zaɓin Allah ta'ala sai Allah ya datar da shi kenan wa athbata fi hadal juz'i ma tayassara minha ala sabil al-ikhtisar ya ce kuma ya tabbatar a wannan ɗan littafi abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya yassare mushi ta babin takaitawa ba tsawaitawa ya raja'an an yantafi bihi ulul albabi wal abusa sau da ina fatan masu hankali da hangen nesa su amfana da shi wallahu subhanahu yuhaqqiqu dhann Allah ta'ala mai tsarki shi yake tabbatar da zato wa yujzilu alaina almanna bitawfiq kuma shi yake yawaita mana baiwa da kyauta ta dacewa lissawabi wasidqi wal hidayah wal istiqamati ala sabilir rushdi wal haqqi bi mannihi wa fadli zaku ga wasu kalmomin yana sa su cikin bracket a wata nuskar babu suke shine ma'ana me ya mu'taqad ashabil hadith fi sifatillah wanda shine abin da ya bude littafin da shi wasu sukan bude littafi na aqida kan bayani akan wajibcin luzumtar alkitabu was sunnah wasu su bude akan bayani kan abin da ya shafi as-sifat kamar yadda anan yake so da haƙi na farko shine haƙin Allah qala shaykh abu uthman qultu wa billahi at-tawfiq inna ashab al-hadith al-mumtasikin bil kitabi was sunnah hafiza Allah ahya'ahum wa rahima amwatahum amin yashhaduna lillahi ta'ala bil wahdaniyya malaman hadisi wanda suke riko da alkitabu was sunnah Allah ya kiyaye wanda suke raye daga cikin su ya jikan wanda suka rasu suna shaidawa cewa Allah ta'ala shi kadai yake walin rasuli sallallahu alaihi wasallama bin risalati wan nubuwa suna tabbatarwa annabi sallallahu alaihi wasallama da manzanci da annabta wa ya'rifuna rabbahum azza wa jalla bi sifatihi allati nataqa biha wahyuhu wa tanzilu suna masu tabbatarwa Allah ta'ala sifofin shi ta hanyar wahayin da ya ambace su na alqur'ani da sunna aw shahida lahu biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ko sifofin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya shaida ya siffanta Allah da su akwai wasu al'asma'u wa sifat wanda za ka same su a ƙur'ani ka same su a sunna wasu sifofin babu su a cikin alƙur'ani amma akwai su a sunna sifatul dhahik misali babu ita a cikin alƙur'ani sifatul farah sifatul ta'ajjub babu su cikin alƙur'ani amma akwai su a sunna akwai su a sunna kuma dole ka yi imani da duka in ka bar ɗaya ka rike ɗaya ka sauran ma ka sake su kamar annabawa ne dole ka rike su duka ka imani da su duka littattafan Allah dole ka imani da su duka to hakan nan alqur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yaftariqani hatta yarida alayya alhawl ba su taba haduwa ba su taba rabuwa har ranar alqiyama har su hadu da ni a bakin tafkina sai yake cewa ala ma waradatil akhbaru sihahu bihi a bisa yanda ingantattun hadisai suka zo da shi akan ce ma alhadith alkhabar wanda malaman mustalah suka ambata to as-sifat ba a ka ba a siffanta Allah da wata sifa da ijtihadi dole sai da wahayi alkitab aw sunna baka cewa ya kamata ka ambaci Allah da sifa kaza a bi halatta ba dole sai in Allah ne ya siffanta kanshi da ita ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta shi da shi yasa yace alama waratatil akhbaru sihahu bi wa naqalathu al-udul thiqatu anhu kuma abinda maruwaita amintattu suka nakalto daga manzo sallallahu alaihi wasallam wala ya'taqiduna tashbihan li sifatihi bi sifati khalqihi ba sa kudurin siffanta Allah ta'ala da sifofin halittunsa fa yaquluna innahu khalaqa adama bi yadihi suna cewa Allah ya halicci annabi adam da hannunsa haka Allah ya faɗa a Qur'ani kama nassa subhanahu alaihi kamar yadda Allah ta'ala mai tsarki ya faɗa qarar fi qawlihi azza wa jalla azza min qa'il قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي الله يتيم يتيم شيطان يا إبليس me ya hana ka ka yi sujada ga abin da na halitta da hannaye na kenan Allah yana da hannuwa amma hannu wanda ya dace da girman shi ba irin hannu na ko naka ba amma dole za ka tabbatar mai da hannu karka kamanta shi da hannun halittu domin da shi da halittun ba ɗaya ba ne rabbun wa abdun kaifa yashtabihani yanda ka san Allah ya bambanta da halittunsa haka sifofin Allah sun bambanta da sifofin halittu laisa sama'uhu kasairil basmu'at aw as-sama'at jin shi ba irin jin kowa ba ganin shi ba irin ganin kowa ba to hannun shi ba irin hannun kowa ba amma yana da hannu eh me yasa saboda shi ya fada kuma man asdaqu min Allah haditha man asdaqu min Allah qila to ai hannu an san me hannu ya za ba za a kamanta da na halittu ba sai mu ce eh saboda laisa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir ba abin da yake kalar Allah tabaaraka wa ta'ala wala tadribu lillahi al-amthal ba a musalta ko kamanta ko kwatanta Allah da halittunsa shi laisa lahu kufuwan ahad ba shi da tamka ko tsara ko makamanci azza wa jalla wala yuharrifuna al-kalam kuma ba sa canza magana ana karkatar da magana an mawadi'i sun ce da minti goma ko malam Hussein alam daka ba sa karkatar da magana daga yanda Allah ta'ala ya aje ta kaga wannan raddi ne zuwa ga asha'ira su suke karkatar da sifar Allah kun san akwai jahamawa da akai mabiyan jaham ibnu safwan wanda su sune akhbathu firaqid dalal mafi gurbacewa cikin bangarori na bata sune jahamiya waɗanda suna suna ƙaryata sifofin Allah gaba ɗaya jaham ibn safwan cewa yake Allah sami'un bila sam'in basirun bila basar Allah an ce mai ji ne a Qur'ani an ce mai gani ne a Qur'ani amma sai ya ce baya ji baya gani wannan kafirci ne so da ƙaryata Allah ne to sai aka samu mu'tazilawa sai suka zo suka karkatar da wasu sifofi suka ƙaryata wasu sai suka dan rage ma kafircin ko mu ce ta'addancin nauyi sai aka samu asha'ira wanda su ne masu dan tsafta tsafta sai suka ce eh sun yadda yanzu faɗin Allah subhanahu wataala fa ba'u bi ghadabin min Allah yahudawa aka ce sun dawo da wani fushi daga Allah lima khalaqtu bi yadayya abinda na halitta da hannaye na inji Allah bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha wayannan sifofi da suke inkari sai suka ce eh sun yadda lalle haka yake istawa ala al'arshi eh istawa ala al'arshi amma istawa ba ma'anar shi da aka sani a lughal arabiyya ba al-ghadab ba ma'anar shi da aka sani a lughal arabiyya ba daka ba fushi ake nufi ba azaba ake nufi ba daidaituwa a saman kan al'arshi ake nufi ba mamayewa ake nufi ba ainihin wato farin ciki ake nufi ba rahama ake nufi wallahu ashadallahu ashaddu farahan bi taubati abdi hadisin muslim haka yi suka dinga karkatar da wa'annan sifofin daga zahirinsu shi kuma Allah ya mana koyar da mu cewa da abin da ya faɗa mu imani da shi a haka yace walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun Allah yace yana da sunaye mafiya kyawu ku roke shi da su kaga ka a canza su ke sai yace amma ku rabu da waɗanda suke ilhadi cikin sunayen Allah al-ilhad shine canzawa musanyawa masu musanya ma'anoni na sunayen Allah Allah ya ce sayujzauna ma kanu ya'maluna da sannu za a sakan ya musu akan abin da suke aikatawa saboda haka ba a karkatar da sunaye da sifofin ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa yahmiluna ad-din bi hamli ad-din bi hamli al-yadayn 'ala ni'matayn aw al-quwwatayn ba sa canza ma'anar ta hanyar daura al-yadayn da Allah ya ambata hannuwa biyu su ce ana nufin ni'ima biyu ko karfi guda biyu wannan tahriful mu'tazilatil jahmiyya ahlakahumullah irin karkatarwa na mu'tazilawa jahmawa Allah ya la'ance su su suke karkatar da sunayen Allah wala yukayifunahum ahli sunna ba sa takyifi na sunayen Allah da sifofinsa bi kaifa ba su cewa yaya kaka Allah ya daidaita sama al'arshi ai da aka yi ma al-Imam Malik wannan tambaya ran shi ya baci wani ya shigo masallaci ya ce ya aba abdullah Allah yana cewa ar-rahmanu ala al-arshi stawa kaifa stawa an ce Allah ya daidaita sama al-arshi to yaya ya daidaita sama al-arshi nan take aka ga al-imamu malik zufa tana karyo mishi daga goshin shi idan shi ya kada yayi ja ka san balarabe in ran shi ya baci ko mu ce farar fata in ranta ya baci zaka yace alistiwa'u ma'lum wal kayfu majhul wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'atun wama araka illa rajulan mubtadi'a yace cewa Allah ya daidaita sama al'arshi ai wannan abu sananne ne gashi a Qur'ani thumma stawa 'ala al'arsh gashi nan ayoyi mabambanta sa'annan yin imani da cewa Allah to yanzu mun zo ƙarshe insha yace istiwa'in na abu ne sananne amma sanin yaya ya daidaita sama al'arshi wannan ba mu sani Allah bai ga damar ya sanar da mu wannan ba yin tambaya akan yaya ya daidaita sama al'arshi kuma bid'a ne dan sahabbai ba su ba sun fi ka san shari'a ba su wannan tambayar ba to falyasa'ak falyasa'aka ma wasi'ahu abinda ya wadatar da su ya wadatar da kai ke zaka yace yin tambaya akai bid'a ne kuma kai dan bid'a ne zaka yace ai waje da shi kora shi daga masallaci ba a tambaya ba a kamanta yaya Allah yayi kaza a ba a ma Allah wannan tam la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu au yushabbihunaha bi aidil makhluqin ko su kamanta su da hannayen halittu ba sa yi tashbihal mushabbihati khazalahumullah irin kamantawan masu kamanta Allah da halittu Allah ya tabar da su irin su karramiya kenan da wasu daga cikin yan shi'a sune wanda suke kwatanta sifofin Allah da na halittu da ma wasu daga cikin hulatul mutasawwifa sufayi wanda suka wuce iyaka masu hululi da al-ittihad wanda zai ce kaza din shi irin na Allah ya wani ma ya wuce iyaka ya ce in kaga yayi kaza ba shi bane a daidai wannan makamin Allah ne ya tajalli a jikinsa wannan kufurun bawah kafirci ne karara awdahu min ash-shamsi fi kabidis sama Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ya shiryatar da mu saboda lokaci zamu bar shi haka insha Allah sai Allah ta'ala ya kai mu gobe abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muke kuskure Allah ya gafarta mu ya ba mu ikon gyarawa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah